بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya ba mu dama haɗuwa a wannan masallaci na Bangazi a wannan yammaci na talata 20 daidai ga watan Ramadan hijar maki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444 da muke ci gaba a cikin tafsirin alkur'ani mai girma mun tsaya kan aya ta 44 za mu tashi aya ta 45 mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون
Allah ya ce wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimako da agaji bis sabri ta hanyar yin haƙuri was sala da kuma yin sallah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in lalle ita sallah abu ce mai girma a kiyaye ta illa 'alal khashi'in sai ga mutanen da suke da nutsuwa da khushu'i alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim waɗanda suna da yaƙini tabbacewa za su haɗu da Ubangijinsu wa annahum ilaihi raji'un kuma lalle su kam game da Allah maɗaukakin sarki raji'una masu komawa ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki domin yin musu hisabi da sakayya akan ayyukan da suka aikata na alkhairi sai Allah ya ce يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون Allah ce ya bani Isra'il ya ku zuriya annabi Yaqub alaihi salatu wassalam, Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ku tuna ni'imata da na yi ta a gare ku wa anni faddaltukum ala alalamin kuma lalle ni Allah madaukakin sarki na fifita ku akan alalamin mutanen zamanin ku gaba daya dan alalamin malamai suka ce ana nihin mutanen zamanin su wanda suka rayu tare da su sune Allah ya fifita su akan sauran al'umma gaba daya na lokacin su kenan shi yasa Allah madaukakin sarki a wani wurin yake cewa wa laqad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وأني فضلتكم على العالمين wannan falalar da suka samu da ɗaukaka ta iyakance ne a iya zamaninsu da lokacinsu in ba haka ba al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama su ne mafificiyar al'ummar da suka yi kowace al'umma da ta gabata a tarihi Allah madaukakin sarki ke cewa dangane da al'umma annabi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum Allah madaukakin sarki ke cewa taqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'a ku ji tsoron yinin da la tajzi nafsun 'an nafsin shay'a wata rai ba za ta iya wadatar da wata rai da komai ba babu wata ran da za ta iya biyan wata rai ta mata sakayya da tashin taya so da wannan yinin babu dirhami babu dinari ina fata mun gane babu komai a wannan rana sai ayyuka tsakankanin kyawawa da kuma mummuna wannan yinin ɗa ba zai iya amfana ma ma'aifi ba haka ma'aifi ma ba zai iya amfana ma ɗansa kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا dukansu babu wanda zai iya amfana ma wani komai daga cikinsu Allah madaukin sarki yake cewa kul a ghayra Allahi abghi rabba wa huwa rabb kulli shay ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وتري بذات يدوك يوم وتري وتري بذات ينفعنا وتري دوان أبو غبا القيامة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه kowa da abin da ya sha mai kai kowa da abin da ya dame sa yana a wannan ranar biya yana kasancewa ne cikin ayyukan mutane in ka cuci wasu za a sakanya musu ne da ayyukanka na alkhairi idan baka da ayyukan alkhairi a ɗauko munanan ayyukan wanda ka cuta a aza maka a madadin cutar shi da kai Allah ke shi mai kare shi yasa Imam Bukhari ya fitar da hadisi cikin ingantaccen littafin sa hadisin Abu Huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzo Allah tsira da mutu Allah tabbata gare shi qala yace man kanat indahu mazlamatu li akhihi falyatahallalhu minha duk wanda ya kasance yana da wata zalunci ko ta cutar da ya ma dan uwansa to yayi kokarin dan uwan nan nasa yafi masa ya halatta masa abin da ya masa na zalunci ko na cuta da makamantansu fa innahu laysa thamma dinarun wala dirham saboda can alqiyama babu dinari babu dirhami min qabli an tu an yu'khadha li akhihi min hasanatihi tin kafin a ɗauki haƙƙin ɗan uwansa a biya sa daga kyawawan ayyukansa shi fa in lam yakul lahu hasanat idan ya kasance ko baya da kyakkyawan aikin da za a biya cutar da yayi ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alayhi sai a ɗauko munanan ayyukan ɗan uwansa sai a jefa musu a cikin sakamakonsa ina fata mun gane yana idan ka zalunci mutane gobe alkiyama babu dinari babu dirhami ana biya ne da kyakkyawa da mummuna ayyukanka na alkhairi da su ne za a yi ta biyan cututtuka da zaluncin da kai na al'umma idan ana ta biya ana badawa sai ya zamanto ayyukanka sun ƙare kuma ga wa'anda ka zalunta har yanzu suna nan ba su ƙare ba sai a dinga ɗauko munanan ayyukan su gwargwadon yadda ka zalunci su ana azama a wannan ita ce taɓewa ita ce babbar hasara shi yasa imamu muslim ya fitar da hadisi a cikin ingantaccen littafin sa hadisin abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzan Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi ya ce a ta duruna malmuflis shin ko kun san wane ne talaka qalu almuflisu fina man la dirhama lahu wala mata ai talaka a wurin mu manzan Allah shine wanda baya da dirhami sannan baya da kaya fa qala innal muflisa min ummati ya'ti yawm alqiyama bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha ya ce musu haƙiƙanin talaka a cikin al'ummata shi ne mutumin da zai zo ratashin alkiyama zai zo da ladan sallah da ladan azumi da ladan zakka sai dai zai zo ya zagi wannan ya ma wannan ƙazafi ya ci duke wannan ya zub da jinin wannan wa safaka dama haza wa daraba haza ya daki wannan ya bigi wannan fa yu'ta haza min hasanatihi a ba wannan daga cikin kyawawan ayyukansa wa hadha min hasanatihi wannan ma da ya zalunta doka daga cikin kyawawan ayyukansa a biya fa in faniyat hasanatuhu idan kyawawan ayyukansa suka kare qabla an yuqda ma alai tun gabanin a biya abin da ke kansa na zaluncin mutane ukhidha min khatayahum faturihat alai sai a dauko laifuffukan wa'anda ya zalunta a zuba masa thumma turiha fi nar sannan a jefa shi cikin wutar jahannam Allah ya ce mai kare kaga wannan shine karshen talauci mutanen da zai je ga lada na ayyukan alkhairi masu yawa yayi salloli na farilla yayi yayi nafilfili yayi qiyamul layl yayi azumin nafila yayi azumin farilla ya ba da zakkar dukiyarsa yayi aikin alkhairi sosai da dukiya sai dai ya zalunci mutane da yawa ya zagi wannan ya mu wannan kazafi ya ci dukiyar wannan ya zalunci wannan ya ci naman wannan ya bigi wannan ya soki wannan da ababen da ke kama da su gaba da sai sai a dinga biyan mutane da kyawawan ayyukan nan nasu da yi a nan gidan duniya ana ta biya ana ta biya a biya wannan a biya wannan a biya wannan a biya wannan sai ayyukan alkhairinsa sun kare kakaf kuma ga mutane na tsena jiran shi ba a da biyan mutane Allah madaukin sarki adadin sarki ne sai a dinga ɗebowa daga cikin laifuffuka wanda ka zalunta ga wani nan ka dake shi baka da kyawawan aiki sai a ɗauko mummunan aikin sa gwalgwadon bugun da ka masa sai a zuba maka kaga yanzu kai ka yanke tsammanin tsira saboda babu lada ko guda za a yi ta kawo zanuban mutane ana tila maka sai an tara maka su sannan a jefa ka cikin wuta Allah ya shi ya kare shi yasa mutum ya kiyaye cin dukiyar al'umma khasatan dukiyar ƙasa kai mutanen da ya kwashe dukiyar al'umma ya yi jagorancin ƙasa ya yi jagorancin jiha ya yi jagorancin shugaban yaƙe cewa wata alƙarya da makamantansu ya mamaye kuɗin al'umma ya cinye wallahi sai ya biya su gobe alƙaya kuma wani ayyuka ne ya tanada da zai biyan 'yan nijar kakaf ayyukan da ya zaramce su da su me ya tanada yawan salloli ne yawan azumi ne wasu ma suna kiyaye sallolin bale azumin da makamantansu to kuma wallahi sai ya biya su duk wanda aka yi jagoranci da shi aka yi babakeran kudin ƙasa aka cinye aka mamaye sai ya amayo su gobe gaban Allah sai ya biya su gaba ɗaya Allah ke shi mai kare Imam Hakim ya fitar da hadisi da Ibn Majah da Imam Ahmad sai dai lafazin na Imam Hakim ne da sanadi mai kyau an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal daga manzo Allah tsira da mutum Allah subhanahu wa ta'ala gare shi yace man mata wa alaihi dainu duk wanda ya mutu sannan akwai bashi a kansa falaisa thamma dinarun wala dirham can fa alkiyama ba batun dinari bane ko dirhami babu walakin alhasanatu wasayiat sai dai kawai kyawawan ayyuka ne da mumuna ina fata mun gane sai fa mutanen da ana biyar sa bashi yana kokarin ya biya abin na a ransa har ya mutu bai samu ya biya ba to wannan zai haɗu da rahmar ubangiji a biya masa ba cikin ladansa tunda yana da niyya yana da himmar biya abin na damunsa bai dai samu bane har ajali ce cika ina fatan mun gane shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata idan aka ce sallaci gawa sai tambaye hal ana biyan shi bashi idan aka ce ana biyan shi bashi sai ce to kuma dan uwan ku sanna ba zai masa sanna dan tsoratarwa da kiyayewa kar ka mutu da haƙƙin wani ina fatan mun gane akwai wani ɗaya daga cikin sahabbai da ya rasu annabi ya zo ba sa sallah sai tambaya yana da bashi aka ce yana da bashi sai ce to kuma shi sallah sai wani ya ce ni na doka a kai na annabi yi mishi sallah na biya annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yi mishi sallah daga baya tambaye sai ya biya ya biya kaka ya biya daga ba sai ce iya ba sai ce to yanzu ne ya huta so da bashi yana da hade ina fatan mun gane ba wai haramun bane doka shi ya halatta ka doki bashi amma ya zamanto kana da niyyar maidawa kana da himman mai da amana mutane da ka dauka ba wai da niyyar ka dauka ka canye ba ina fatan mun gane kenan wannan rana kyawawan ayyuka ne da mummuna wanda ya cuci mutane baya da lada na alkhairi da za'i da biyan su sai ya dauko zanuban su a loda masu Allah ke shi mu kare wala tuqbalu minha shafa'a a wannan ranar ba a karɓar ceton mai ceto sai in Allah ya bada izini ya yarda da wanda za a ceta wala yu'khadhu minha adlun sannan ba a karba fidiya ba abinda zaka bada ka fanshi kanka daga azaba Allah wala hum yunsarun sannan su ba su da wani mataimaki da zai taimake su dangane da azaba Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wa idna daynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون الله مدعوك كن سركيتش وإذ نجيناكم من آل فرعون تنام الأمة irin ni'imar da muka yi ga kakanninsu yayin da muka tsamar da su min ali fir'aun daga fir'auna da mabiyansa fir'auna da sojojinsa fir'auna da rundunarsa yusumunakum su al'azab suna ɗanɗana muku mummuna azaba yuzabbihuna abna'akum suna yanka ƴaƴanku maza wa yastahyuna nisa'akum suna kyale ƴaƴanku mata wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim lalle a cikin tsamar da ku Allah da yayi a cikin wannan yanayin na azaba fir'auna bala'un ni'ima ce ta musamman min rabbikum azim daga ubangijinku madaukakin sarki malamai suka ce wannan aya tana bayani ne dangane da siyasa fir'auna dangane da banu isra'il banu isra'il sun kasance suna ƙalƙashin bautar gidan fir'au yana azabtar da su yana wahalar da su yana cilasar da su akan musu aiki da bauta na fata mun gane ana cikin wannan yanayin sai wani mafalki mafalkin sai ya razana sai ya ba su tsoro sai nemi menene ma'ana wannan mafalkin kamar yadda malaman tafsir da dama suke kawo sai aka ce da shi wannan mafalkin yana nihin wani yaro za a haifa wanda wannan yaron zai kasancewa a matsayin barazana akan mulkin ka kuma yaron nan daga cikin banu isra'ila za a samar da shi to a wannan lokacin sai fir'auna ya sa tsari da doka sabuwa ta cewa duk ɗa namiji da za a haifa daga cikin zuriyar banu isra'il a yanke shi a kashe shi in ya so a bar 'ya'yansu mata su rayu yana ganin hakan ba zai sa wannan abin da yake mun mulki shi barazana ya same shi ina fata mun gane haka yayi tayi da su shekara da shekaru yana kashe musu 'ya'ya maza yana barin 'ya'ya mata yau da gobe yana tayin haka sai ya kasance babu matasa maji karfi daga cikin banu isra'il sai manyan da suka manyanta ta fuskar shekaru kuma sannan yanzu su kibtawa kin mutanen fir'auna ba su da ma'aikata da za su kama wasu cikin ayyuka masu wahala dole yanzu aiki ya dawo a kansu sai suka kai ma fir'auna shawara ya za a yi a dinga samu ana sassautawa ko da shekara shekara dan a samu ƴaƴa maza da za su taso maji ƙarfi wanda za su kama mana aiki in ba haka ba da mu da ƴaƴanmu za mu aikan wahala sai ya karɓi shawararsu shekarar da ba a yankawa a wannan shekara aka aihi annabi harun alaihi salatu wassalam sannan shekarar da ake yanka da ta zagayo a wannan shekara aka aka aihi annabi musa alaihi salatu wassalam ina fata mun gane to wannan siyasa ita ce fir'auna ya doko to shikenan lokacin da Allah ya tsamar da annabi musa daga sharrin fir'aun saboda shekarar da ake yanka aka aihe shi mahaifiyarsa ta samu kanta cikin razani da tsoro Allah ce in kina jin tsoron shi jefa shi cikin teku kaga wani iko Allah ko ka ji tsoron halaka danka Allah ce jefa shi cikin teku Allah ce jefa shi cikin teku alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzan kada ki ji tsoro kada ki bakin ciki inna raduhu ilayki dan nan na kirki ka jefa cikin teku za mu maido miki shi wa ja'iluhu minal mursalin sannan mu sanya shi daga cikin manzanninmu haka ko ya faru ta ji tsoro sai ta je ta jefa shi cikin wannan tekun kuma mutanen fir'auna suka tsince shi aka kai shi gidan fir'auna fir'auna ya ce a kashe shi an so ana ana da himma kashe shi matar ta gani ta ce qurratu ainin li walak ai wannan dan farin ciki na ne da ni da kai fir'auna la taqtuluhu kakka kashe shi kar ka kashe shi ka bar shi tana yawa ya amfane mu nan gaba ko mu rike shi a matsayin ɗa sai ya bar shi bai kashe shi aka yi ta neman wadda za ta rene shi don ta ba shi mama ya ƙi karɓar nonon kowa a cikin garin ‘yar uwar shi ta hanga daga nesa ta zo wurinsu ta ce shin ba za ku so in gwada muku wasu mutane ba wanda za su ba shi nono su tarbiyyantar da shi tarbiyya mai kyau aka ce ta je ta kawo sai ta je ta kawo uwan annabi musa alaihi salatu wassalam ana kawo ta ya karɓi nonon ta sha ana mata albashi akan haka kaga mai neman shi shi ya rene shi shi ya girma da shi kuma nan gidan fir'auna ya girma Allah mai iko ne subhanahu wataala abinda Allah ya so shi ke faruwa ina fatan mun gane to sai Allah yake tuna ma banu Isra'il irin ni'imomin da yi akan su tsamar da su daga sharrin fir'au dana da Allah ya turo annabi Musa alaihi salatu wassalam yace je wurin fir'auna daga cikin ababen da zai gaya ma fir'auna na farko ya ji tsoron Allah ya dawo akan da'awar da yake ta cewa shi Allah sannan abu na biyu ya yanta banu Isra'ila daga kangin bauta da wahala yake ba da yake basu ina fata mun gane shine Allah yake tuna musu irin ni'imomin da ya musu yace wa id faraqana bikum al-bahr tuna musu kuma lokacin da muka rabe musu teku ya zame musu hanya abin bi fa anjaynakum muka tsamar da ku wa aghraqna ala fir'aun muka dirmi yadda fir'auna da mabiyansa wa antum tanzurun alhalun kuna gani kaga wannan ma ni'ima ce ta musamman da Allah yayi akan banu Isra'il lokacin da suka yi imani suka bi annabi Musa fir'auna ya fusata yace zai kashe su gaba daya ya biyo bayan su a guje da dawakai masu yawa da tarin sojoji har mutanen annabi Musa suka danga ce mu annabi Musa inna lamudrakun ga mu nan fa za a riske mu ga fir'auna nan zai kama annabi musa ce kalla inna ma'iya rabbi sayahdi hakan ba zai taba faruwa ba tare da ni nan akwai Allah madaukakin sarki sayahdin zai shirye da ni ya ba mu mafita karshe Allah ya sa annabi Musa ya bigi wannan teku da sandan nan tashi sai ya daki wannan teku yana bugun wannan tekun sai teku ya dare ya yi hanyoyi daban-daban kasa in hanya guda ce kuma gashi ana kore da ku za a samu cinkoso a cikinta sai tekun ya dare hanya daban-daban sannan kuma a hanyar da ya yi sai ya kasance kamar manyan duwatsu ne tsatsaye kai ƙarshe ma Allah ya ce ƙasar za ta zamanto ta ƙasa bushashe kamar ruwa bai taɓa taɓa ta ba don ku samu damar gudu ba za ku zame ba haka Allah ya musu ni'ima suka ratsa wannan tekun suna fita fir'auna na shigowa sai Allah ya gama da fir'auna shine ka tuna musu fa anjaynakum lokacin da muka tsamar da ku wa aghraqna ala fir'aun muka halakar da fir'auna da mabiyansa wa antum tanzurun alhalin kuna gani sai Allah ya ce وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة tuna musu lokacin da muka yi ma annabi Musa alaihi salatu wassalam alƙawalin haɗuwa da si 40 laila dare 40 thumma taqattumul ijla min ba'di sannan kuka rike dan maraki a matsayin Allah abun bauta bayan tahiyya annabi Musa alaihi salatu wassalam wa antum wa antum zalimun alhalin ku kuna masu zalunta kawuna annabi Musa lokacin da Allah ya kire sa zai je su haɗu da Allah madaukakin sarki ya basa littafi a madadin shari'a akan mutanensa saboda mutanensa da Allah ya tsamar da su daga sharrin fir'auna suka ketare sai suka nemi annabi Musa ya kawo musu littafi daga Allah da zai kasance musu a matsayin shari'a sai Allah ya alƙawarin haɗuwa da Musa a matsayin kwana talatin sai Allah ya cika shi kwana talatin kinan da kwana goma fatamma miqatu rabbih arba'ina laila sai kasance kwana arba'in to shi kuma ya riga ya ga musu kwana talatin shi kuma Allah daga baya daɗa masa goma akai to bayan tahiyarsa akwai wani Musa Samiri ake ce musu sai ya kirkira musu ya musu wani dan maraki yace hadha ilahukum wannan fa shine Allah ku abun bauta wa ilahu Musa fanas sai suka riki wannan dan marakin abun bauta ina fatan mun gane suka riki wannan dan marakin abun bauta kuma bayan Allah shine Allah ke bada labarin su ya ce wa antum zalimun alhalin ku kuka zalunci kawuninku a wannan lokacin thumma afauna ankum sannan muka muku afuwa muka yafe muku dangane da bautar dan maraki da kuka yi min ba'da zalika bayan hakan la'allakum tashkurun ko kun kasance cikin masu godiya wa id atayna musa alkitab tana lokacin da muka baiwa annabi musa alkitab littahi wal furqan da abin da ke rarrabewa tsakankanin gaskiya da ƙarya la'allakum tahtadun ko kun shirye ku yi koyi da abinda Allah madaukakin sarki ya sauka sai Allah ya ce wa iz qala musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadikum al'ijl باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم الله يقول وإذ قال موسى لقومه تنام الأمة كلوكة عند النبي موسى عليه الصلاة والسلام يتشمع الأمة يا قوم يا قوم تانينا إنكم ظلمتم أنفسكم لليكوكم kun zalunci kawunanku bittikhadhikum al'ijl ta hanyar kadan maraki abun bauta kuma bayan Allah fatubu ila bari'ikum dan haka ku tuba zuwa ga bari'ikum ay khaliqukum wanda ya halice ku ya samar da ku daga babu faqtulu anfusakum sharadan a karɓi tubanku a yahe muku shine ku karkashe kawunanku ina fata mun gane Allah madaukakin sarki yace zai yafe musu amma da sharadin su kashe kawunan su da kansu wasu malamai suka ce sai aka yi sahu biyu tsakankanin wanda suka bauta ma gumaka da wanda ba su bauta musu aka ba su makamai a hannunsu sai Allah ya sanya duhu a wannan lokacin suka dinga sarar kansu har da aka kashe kusan mutum ya yi dubu saba'in ina fata mun gani zalikum khairul lakum yin hakan na kakashe kawunan ku da za ku yi khairul lakum shine mafi alkhairi a gare ku inda bari'ikum a wurin mahalicin ku shine Allah madaukakin sarki in kun yi hakan fataba alaikum zai karbi tuban ku yafe muku innahu huwa at-tawwabur rahim lalle Allah madaukakin sarki shine at-tawwab mai yawan karbar tuba ga wanda suka tuba zuwa gare shi ar-rahim mai tausayi da jin kai kuma ba zai maka azaba ba idan ya riga ya gafarta maka ya karbi tubanka sai Allah ya ce وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذ فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك تنام الأمة كلوكة دم بينسى سكتي مسا يا موسى يا كي النبي موسى lan nu'mina laka da dai ba za mu taɓa yin imani da kai ba hatta nara Allah jahra har sai mun ga Allah ido da ido sai mun ga Allah fili da fili wannan kaga matsaloli na banu Isra'il kenan Yahudawa suna da taurin kai suna da tsaurin kai sun mu'amalanci Annabi Musa da mummunan mu'amala suka ce ba za mu imani da kai ba ba za mu yarda da cewa kai annabi bane ko aikake daga wurin Allah har sai mun ga Allah nan hili da fili ido da ido fa akhadatkum as-sa'iqa nan take sai ga tsawa ta kama ku wa antum tanzurun alhalin kuna gani da idan thumma ba'athnakum sannan muka tayar da ku bayan mun kashe ku min ba'di mautikum bayan mutuwaku la'allakum tashkurun ko kun gode ma Allah akan ni'imomi daban-daban da yi a gare ku babban ni'ima ma gashi an tashi ku bayan da an riga an kashe ku sai Allah ya ce wa dhallalna alaykumul ghamama wa anzalna alaykumul manna was-salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله ce wa zallanna alaikumul ghamam sannan muka sanya giragizai a saman ku a matsayin inuwa a gare ku suna tafiya cikin daji a cikin rudani babu inuwar da za su shiga da musu samu sanyi daga sakari kansu daga zafin rana sai Allah ya hore musu da manya-manyan giragazai a saman kansu don su musu inuwa su kare su daga zafin rana wa an zanna alaikumul manna wasalu sannan na daga cikin ni'imomin da muka muku mun sarkon muku da alman alman malamai suka ce wani abu ne mai daɗin sha kamar zumwa idan ka sha shi zai iya zame maka a madadin abinci idan kuma ka haɗa shi da ruwa zai zame maka wani abin zaƙi kamar abin sha na daɗi da za ka mori da shi sai muka saukan muku shi daga sama muka ce da ku da salwa Allah ya sauka musu da salwa as-salwa malamai suka ce wasu nau'i ne na tsuntsaye wanda suke da dadin ci Allah ke sauka musu daga sama ba tare da sun wahala ba tare da sun yi noma ba ba tare da sun je nema ba abin sha mai dadi sannan nama daga sama da yake zo musu Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ce daga cikin daɗaɗen abin da muka arzita ku da shi wa ma zalamuna ba su zalunce mu ba ta hanyar kafirce mana da suke akan ni'imomin da muke musu walakin kanu anfusahum yadhlimun sai dai kam su ke suka su ne suke zalunta kawunansu dan ƙarshe abin ba zai musu kyau sai Allah ya ce وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون سي الله وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية تنا لوكا تشند مكا تشم بنو إسرائيل ادخلوا هذه القرية كشغوانا القرية أنا نهم بيت المقدس فقلوا منها حيث شئتم كتشي دقا تشنوانا كاسا حيث شئتم أدأ بندكو كيسو رغدا أأرها أيلوتي wadkhulul baba sujada ku shiga kofa kuna masu sunki waya ko kuna masu dukawa don girmama Allah wa qulu hittatun idan kuka shiga ku ce hittatun ma'ana hittatun ya Allah muna neman gafara ka gafarta mana in kuka yi hakan Allah ce naghfir lakum khatayakum za mu yafe muku kurakuranku da laifukanku da ku aikata wa sanazidul muhsinin da sannu za mu yi da'i na alkhairi akan masu kyautatawa daga cikin ku فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم sai wanda suka zalunta suka masanya zance da zancen da ba shi aka ce su faɗa ba kaga taurin kai irin nasu Allah ya ce ku shiga wannan alƙarya idan kun shiga ku shiga ta wannan kofa in kun shiga ta wannan kofa ku ce hittatun bi ma'ana Allah ka gafarta mana in kun yi hakan za mu gafarta muku har ma mu daɗa ihsani ga masu kyautatawa daga cikin ku maimakon su yi abin da Allah ya ce su yi sai suka ƙi wasu malamai suka ce da suka je maimakon su yi ruku'i su yi sujada don girmama Allah sai suka dinga jan gindi saboda tsaurin kai da isgilanci kuma maimakon su ce hittatun sai suka ce hintatun suka canza shi ina fata mun gane sai Allah ya ce wanda suka zalunta sai suka canza abin da aka ce su faɗa suka ƙi faɗarsa suka faɗi maganar da ba ita aka nema su faɗa ba fa'anzalna alalladina zalamu rijizan minas sama sai muka sabkar da azaba minas sama daga sama akan wanda suka yi zaluncin nan bima kanu ya sakamakon abin da suke yi na fasikanci da ƙangarewa da karkacewa zuwa ga yin abin da ba sa su yi ina fata mun gane sai Allah ya ce وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين da wannan aya ce na ji ɗaya daga cikin wasu mayan malaman da da boka ne sannan kuma masihirci ne sannan kuma babban shehu ne ɗaya ne daga cikin al'abdala ko kuma al'aktabul arba'a daga cikin mayan mabiya ɗariƙa sufiyanci a sudan ya ce lokacin da ya ke cewa masu sihiri ko masu tsabbu suke rubuta alƙur'ani da nufin cewa wannan alƙur'anin magani ne ko waraka ko wata laya da makamantansu da suke yi ya ce galibi suna baddala zancen Allah da wani zancen wanda ba na Allah ina fata mun gane sai su canza shi canza zancen Allah ko ka kawo wani zance wanda ba shi ba kamar alkur'ani mai girma haramun ne kafirci ne zai fitar da kai daga bar musulunci ina fata mun gane ko ka dada wani abu a cikin alkur'ani mai girma irin yadda yan tsubbu suke yi a yau da yan da adda kai wata minjaye ko mimun sai su yi babba mai girma sai su shigar da wani abu a cikin ina fata mun gane in ismullah Allahu ne sai su wannan ha'un ta Allahu ha babba sai su bude ta ta zama katuwa sai su cika ta da rubutu a ciki ko a sa sunan wanda ake so a masihiri sa'un mace ce ko namiji ne ko makamantansu kaga wannan canza zancen Allah ne ko kuma a shirkita shi dan akwai wanda kafircin sa ya kai muni da lalaci sai su juya zancen Allah ba bismillahir rahmanir rahim ba shine daidai sai su faro daga arrahimir rahmani Allahu bis an juya shi ko ba juya shi Allah la kashi kaga wannan kafirci ne ko ko su ɗauko daga walad dalin hasta kawo alhamdulillahi rabbil alamin kenan karatu mai ribas ja da baya baya ke wanda yin hakan kafirci zai canza ma'ana alqur'ani zai bashi wata ma'anar da bata dace da abinda alqur'ani ke nufi ina fatan mun gane wannan abin duk su dace in za ka rubuta alqur'ani dan neman waraka da neman samun lafiya daga wata cuta ka rubuta alƙur'anin madarar alƙur'ani zallan shi ba tare da ka daɗa ba ba tare da ka rage yin hakan babu laifi game da hakan ina fatan mun gane wanda kuma wagga ba fatawa ba ce ta yau dan na ji ɗaya daga cikin sufaye yana cewa yanzu ai mutanen sun canza a ra'ayinsu na da da ce suke shan rubutu haramun yin sun dawo suna cin halal ne ƙarya kake damu wannan fatawar tun ka yahi kakannin kakanninka tana nan tana rubuce sama da shekara 600 malamin su bayani game da haka in dai za a rubuta qur'ani madarar alqur'ani tsantsan shi ba tare da dadi ba ba tare da ƙari ba ba laifi za a yi amfani da haka don neman waraka wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa ko wa rahmatul lil mu'minin alqur'ani waraka ce da rahama ta musamman ga masu imani na haka babu laifi za a iya rubutawa a sha kamar yadda malamai suka yi fatawa haka ina fata mun gane amma ka canza ka rubuta wani abin da ba alkur'ani ba ka shigar da shi wannan haramun ne shi ne ke ba da labarin wata rana sun haɗu da wani mugun sahiri wanda baya buguwa baya yankuwa baya harbuwa in bindiga gare ka yace wallahi ba ta ci shi in yanka ne da wuka ba ta yanka shi haka kuma baka iya bugun shi yace yana cikin wa'azin wannan mutane yake ce mishi batun da kake na cewa babu kaza babu kaza akwai shi yace gashi nan shi gaban mutane na yanka ma jikin shi wuka kuma ba ta ci shi yace ga yana wuka ba ta ci shi sai ce mishi to zan nuna maka cewa abin nan da kake tunkahu da shi ba alqur'ani bane ba gaskiya bane amma da sharadi zan warware ta da alqur'ani tunda ai ka san qur'ani baya warware qur'ani to zan yi amfani da alqur'ani in warware ta in ko na warware ta sai na lalata ta in kuma ban warware ta ba ta kita warwaro da zancen Allah zan biya ka a nawa ka sai ta yace yayar sai ce to kawo a gwada sai ce kai mahaukaci ne ina gwada a jiki na ka ce a ka a gwada a gwada ina ya ce in ga jikinka za a gwada matsala ce ka kawo dai a gwada ya karɓi layar tasa aka je nan kasuwa ce aka so ɗanyen nama aka aza wannan layi aka wannan ɗayan nama ya ce a samu mutum uku ko makamanta haka su bigi wannan nama suka zo suka bige shi wallahi baya bugu ya ce a yanka shi naman baya yankuwa ya ce aka sa wani ɗaya daga cikin mai teni ya harbi wannan namun ce bindiga ba ta ma tashi bane ta halbi namun sai ce to tsaya dan ka in karanta da kaina a ce dama ni ma a kota siddabaran da ne na warware laya sai ce ina limamin ku na kullun ce ga ya can ladan wa ga yana ba wani wanda ya iya karatun qur'ani aka ce ga wani sai ce to ladan ya tashi ya ta mai ta kiran sallah kawai kai ya tsaya sai na ce tsaya liman ya ce kai kawai abin da nake so da kai ka karanta suratul mulk in ban manta ba kai ma in na ce tsaya sai ka tsaya ya ce kai wannan hafazan abin da nake so da kai kawai kai ta karanta suratul baqara kar ka tsaya sai na maka alama ya ce ku fara sai suka fara ladan yana ta kiran sallah yana maimaita wance yana karanta suratul mulk wanga yana karanta suratul baqara suna tai sai kiro mutanen nan guda uku sai ce mai bugu ya bige shi ya ce nan take kowa na ta bugun wannan nama ya ce a yanka shi ce sai da aka yanka shi shidda a harbe shi ya ce wallahi duka sai da aka harbe shi sai ce su tsaya sai suka daina karatu bayan sun daina karatu sai ce a yanka shi kuma bai yankuwa a bige shi bai buguwa a harbe shi bai harba sai ce to kagan lokacin da ake karanta alkur'ani aljanin yana nan tsaye yana gudu yake lokacin da ake karanta alkur'ani shi yasa sai a bigi naman sai a yanka shi sai a harbe shi amma duk lokacin da aka daina karatun zai dawo ya ci gaba da hidima akan wannan nama ba zai bari ba inda layan nan take a bigi mai wannan layan ko a yanke shi ko a harbe shi kenan kaga duka harka alaka ce da mi da shedannu alaka ce da aljanu shi yasa babu batun a ce mutum baya buguwa eh a iya neman bugun shi a kasa bugun shi amma su dabaru ce to me zai hana a bige shi ina fata an gane me zai hana in ka daga hannunka kamar mutum eh in ka daga me ya kamata a ce kai ka buga to amma ka kasa bugo me ya hana ka bige shi aljanna ne ke rikewa shi yasa daga cikin wanda ba su bugo ma sai a samu wani nami yana bugon shi saboda shi aljanna nashi ya fi karfin wancan sai ba shi kashi sai ba shi kashi dan na taba ganin wani ni da ido na gaba na akai shekaru masu tsawo baya wanda suna hada maganin bindiga wata aya ce suke karantawa a cikin suratul tauba kuma ana karanta ta ba tare da an yi lumfashi ba su bakwai sai ya hada da wasu magunguna sai ya hada maganin bindiga sun hada sun yi da kyar aka yi guda daya sai a je da ita can wurin feso a biya ɗaya daga cikin masu teni a ce ya zo ya harbe musu ita ɗan tantabara suke sawa a wancan lokacin da suka samu ɗan tantabara shi aka samu suka zo suka harba suka harba babu wanda ya samu ɗan tantabara in sun halbe shi sai dai dinga motsi yana buga farkakan shi amma baya mutuwa in sun gama akwai wani na can zamne suna cikin harbin sai sun gama sai taso pop sai ya halbe shi suka ce to wanga karya tambaya gare shi bi ana shi ma sahiri ne ina fatan mun ga ai kun ana ta karya tambaya ko suka ce to bar shi ma a sa na shi da suka tashi na layar ta karshe sai suka sa layar maganin mai karya tambaya aka je da ita can suka harba suka harba shi na ƙarshen da ya taso shi ma ya harba ya harba ƙarshe bai kashe shi ƙarshe bai halbe shi wanda ke nuna duka sihiri ne yaudara ce alaƙa ce da aljani shi kuma aljani ba zai taɓa biya ma bukata ba sai ka kafirce ma Allah madaukakin sarki ina fatan mu gane da haka ka a yaudare ka a ce maka baka buguwa baka yankuwa ba in ma baka yin tare da aljani kake yana maka hidima dare da rana ta ɓaci aka haɗu da wanda aljanin nashi sai hina ka ƙarfi sai baka kashi ko ko ana kiran sallah sai a baka kashi da an fara kiran sallah lokacin sharwa aljanu duk tsera suke sai a baka kashi a halibi ka wancan lokacin wanda ke nuna maka kenan alaƙa ka da menene da aljanu ne ake ina fatan mun gane da a ce ana amfani da alkur'ani mai girma sa'annan ba a buguwa wani ne kamata kare bugu manzo Allah da ka sauke ba alkur'ani mai girma ba ta bugun manzo Allah ba an taba har zaban mai da jini akai sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da cewa shi aka sauka ma alkur'ani mai girma ga sahabban shi masana alkur'ani sun koyi alkur'ani da zafi zafin shi ana sabkar mu annabi yana koya musu amma an kashe da dama daga cikin tsoron shahadi in Allah ya ga dama ba sai ya ce ba su buguwa gaba ɗayan su ba a je wurin yaƙi a kashe kafirai gaba ɗaya amma da yake Allah na sanya fidda shahidai daga cikin su sai a fita wurin jihadi a karkashe wasu masoya daga cikin masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi nawa aka kashe daga cikin annabawa suna da yawa ina fatan mun gane dan haka duk wanda zai baka laya baka buguwa baka yankuwa baka maruwa wannan mushriki ne ko shakka kai game da wannan kuma ka tabbatar da limamu ungo ku babu wa kaka karbin shi sallah kafiri ne mushriki ne na alaka da mi shedanu da da da aljannu Allah ya ce mai kare Allah ya ce wa idh istasqa Musa li qaumi tinama al ummaka idh istasqa Musa li qaumi lokacin da annabi Musa ya roki Allah madaukakin sarki ga mutanen shi Allah ya shayar da su ruwa fa qulna darib bi asaka al hajar sai muka ce ma annabi Musa da ki dutsi da wannan sandar da ke hannunka fanfajarat minhu sanata asharata aina sai ga dutsen ya bibbige har huda goma sha biyu wadda suke fitar da ruwa a cikin shi wannan dutsen malamai suka ce sukan ɗauke shi su yawo duk inda suke so kuma kowace tawa daga cikin tawagunsu suna shan ruwa a inda suka san suna sha huda goma sha bakwai wannan dutsen huda goma sha biyu yana fitar da ruwa a cikin shi kada alima kullu unasin mashrabahum kowanne mutane sun san mashayarsu daga cikin hudar wannan dutsen kulu washrabu min rizqillah Allah ce ku ci ku sha daga cikin arzikin Allah wala ta'afaw fil ardi mufsidin kada ku kasance kuna tafiya a doron ƙasa masu banna kuna lalace a doron ƙasa sai Allah ya ce wa idh qultum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Allah ce wa idh qultum ya Musa tinama mutananka lokacin da mabiyan annabi Musa suka ce ya kai annabi Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin ba za mu iya yin hakuri ba akan abinci guda daya ai ka ga ni'imar da Allah ya musu ana sabkan musu da almanna wassalwa ina fatan mun gane abin sha mai zaki ta fuskar sha mai dadin sha sannan ana safkan musu da naman tsuntsaye da sukan yi amfani da su kuma wannan abincin baya lalacewa su ce a lokacin da suka ga dama su sha a lokacin da suka ga dama suka ce ya kai annabi Musa lan nasbira ala ta'amin wahid ba za mu iya hakuri ba akan abinci guda fad'u lana rabbaka dan haka ka roki Allah ubangijinka yukhrijna na mimma tumbitul ard ya fito ya fito mana daga abin da ƙasa take fito da shi na tsiro mun gaji da nama mun gaji da kayan zaki kawai yanzu abin da muke so kayan tsuro na ƙasa min baƙaliha daga cikin ababen da albukul ne ababen da suke fitowa su yi ƴaƴa ƙasan ƙasa ababen da suke fitowa ku su yi iya ƙasan ƙasa kamar su kwambutar ko su karoti da su doya da makamantansu su dankali irin ababen da ɗiyan cikin ƙasa suke nuna shibkar ta girma daga waje amma sai ta fitar da ɗiya daga ƙasa sai ka ce mu haka muke so mun gaji da wannan abincin wa qithaiha da ababan ci ɗanyu wa fumiha da kuma alkama da za mu iya sarrafa mu yi biredi da makamantansu wa adasiha wa basaliha da wake da albasa haka muke so Allah ya mana sai Allah ya ce qala sai ya ce da su atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair yanzu ku za ku musanya da mai sharri da mafi alkhairi za ku masanya mafi alkhairi da sharri ga abin da Allah ke muku na arziki cikin daɗi ba tare da wahala ba sannan ku zo ku nemi abin da ƙasa za ta fitar inda sai kun yi shuka kun yi ban ruwa sannan ya nina ku nome ya zamanto kuma su dankali ne da makamantansu da wake da alkama da makamantansu yanzu ku masanya wanga na sharrin da mafi alkhairi ihbitu misran fa inna lakum mas'altu to ku je misran ku sabka a can Palestine ko kuma Baitul Maqdis fa inna lakum ma sa'altum lalle kuna da abin da kuka roƙa za a ba ku yanzu za ku je ku dinga noma kuna cin albarkacin da ke fitowa daga cikin ƙasa wa duribat alaihim dhillatu wal maskana sannan aka lillibe su aka lazumta musu kaskanci da talauci wa ba'u bi ghadabin min Allah sai ga su sun dawo da fushi daga Allah madaukakin sarki zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah hakan ya faru da su ne saboda sun kasance suna kafirce mu ayoyin Allah wa ya ƙatulunan nabiyina bi ghairil haqq kuma suna kashe annabawan Allah ba tare da wani haƙi ba zalika bima asaw wa kanu ya'tadun hakan ya faru da su ne sakamakon saba ma Allah madaukin sarki da suke yi wa kanu ya'tadun kuma su sun kasance daga cikin mutanen da suke yin ta'addanci suna wuce iyaka game da al'amarin Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiin والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله ce innal ladhina amanu lalle wanda suka yi imani sune mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallazina hadu da wanda kuma suka yi addinin yahudanci wan nasara da wanda suke kin addinin nasaranci wasabi'ina da kuma as-sabi'in malamai suka ce as-sabi'in sune wanda suka bar wani addini zuwa ga wani addini daban to dukan su gaba ɗayan su man amana billah wanda yi imani da Allah madaukakin sarki wal yawmil akhir yayi imani da ranar ƙarshe wa amila salihan ya aikata aiki na gari falahum ajruhum inda rabbihim suna da sakamakon su na musamman a wurin ubangijin su Allah madaukakin sarki wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a gare su game da tashin alqiyama wala hum yahzanun sannan ba za su yi bakin ciki ba dangane da abin da suka baro bayan su a duniya malamai suka ce abin nufi shine nan wanda suka yi imani mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wanda yake yahudawa ne suna kan addinin su na gaske da wanda suke nasaru ne suna kan addininsu na nasaranci da asabi'una da suka bi ko ko wanda suka taso akan fitira ta gaske suna bin addini na gaske kuma sun yi imani da Allah a wancan lokacin nasu sun yi imani da ranar ƙarshe a zamaninsu sannan sun aikata aiki na gari to kuma ɗaya yana da sakamakon shi a wurin Allah madaukakin sarki ina fata mun gane amma a yanzu bayan fitowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama babu wani addini da zai amfani ma'abucin shi sai in yazo ya bi annabi Muhammad yahudanci ba zai amfane ka ba nasaranci ba zai amfane ka ba kai duk wani addini in dai ba na annabi Muhammad ba ka bi to zaka kasance cikin yan wuta gobe alkiyama ina fata mun gane kenan wa'anda suka yi imani daga cikin wa'anga addinan a da a lokacin su sannan suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe suka aikata aiki na gari to suna da sakamakon su a wurin Allah madaukakin sarki komin su ba zai ɓaci ba na daga cikin ayyukan alkhairi da suka yi gobe alkiyama kuma dukan su ba su da tsoro idan sun je alkiyama za su shiga gidan aljanna sannan ba za su yi bakin ciki ba ko damuwa game da abin da suka baro bayan su a nan gidan duniya ina ga kuma ne kamata mu dakata abin nan faɗa daidai Allah sami tare lada kuskure kuma kubancin shi Allah ya fi mana gaba ɗaya ina ga kuma a tsarin tafiyar da muke na tsarin tafsiri a cikin watan Ramadan wagga rana ita ce ranar da muke tsere tafsiri ina fata mun gane galibi mukan tsaye da tafsiri ne a 20 ga watan ramadan saboda uzurruka idan muka ce mu yi tazarce za a sha wahala sosai saboda mu da ke zowa mu yi tafsiri kahin mu zo nan ba mu iya barcin rana sam karamci baka yi bata lokaci ka iya awa hudu ko biyar kana nazarin abin da zaka zo ka gaya ma mutane kaga babu batun kwanan rana ke to dai zama to babu batun kwanan rana sannan da daddare za a tashi a yi kiyamun laili kwanan kaɗan ne ya za a zo a yi nazari kuma zo a yi tafsiri kaga abu ne mai wahalan gaske shi yasa kowa ya bada himma ya bada dama wurin ribata waɗanga kwanakan guda goma da za su zo saboda kwanakai ne masu albarka a cikinsu kwanakai ne da ake so mutum ya yi ƙoƙari ya yi himma wurin bauta Allah a cikinsu kwanakai ne wanda Allah ya aje dare ɗaya wanda ya fi dare dubu ko ya yi wata dubu khairun min alfi shahar ya fi wata dubu duk wanda ya dace da wannan daren ya dace da alkhairi menene ake so na dacewa da wannan daren shine a same ka kana daga cikin masu raye wannan daren sawa'un da salloli ne tsayuwar dare sawa'un karatun alkur'ani ne kake sawa'un azkar ne kake salati ga manzon Allah da makamantansa daga cikin dangin ayyukan alkhairi kar a barka baya kuma wannan rana tana daga cikin ɗaya daga kwanakan nan guda goma kuma a cikin wutirinsu 21, 23, 25, 27, 29 an samu dalilai da dama wanda suka suke nuna cewa daren 27 amma kam shi dai daga ƙarshe annabi ce a neme ta a cikin wannan darerukan guda goma na ƙarshen watan ramadan shi yasa in ka raya su duka kana daga cikin wanda suka dace da wannan daren ina fatan mun gane dare ne wanda Allah ke albarkashi ya sabko mala'iku masu ɗimbin yawa a ciki su zo ana ta ambatan Allah in aka kasance ka raya shi ko da da tarawih ne alal aqal ka samu kusan rabanka daga cikin rayar da lailatul qadr ina fatan mun gane kai wasu malamai suka ce daidai da sallar lisha ka samu a cikin daren lailatul qadr ka samu wani kasanka na albarkar daren lailatul qadr to amma ina ga wanda suka raya daren duka a tashi karhe ɗaya na dare a yi ta salloli ana hafilfili ana azkar ana karatun alkur'ani ya zuwa gab da fitowar alfijir a zo a yi sahur sannan a zo sallar asuba a kwanta dama ƙarshen moriyar daren shine salamun hiya hatta matsala alfajr da alfijir ya fito shike ina fatan mun gane kenan shi yasa sai ku yi koyi da wanda suke fita da dare dan su je su riski wannan albarka in kuma kai tila ne kana dauke da rikicin mutane sai kai kokari ka rubuce farkon dare ko ba gaskiya ba aje ayi karamci ayi tarawih da kai ka je masallacin da suke hizb biyu a samu awa da rabi ana gwabzawa da kai kaga ka samu ka sanka daga cikin wannan daren daga je kai zamna kai ta daka tela in kuma zaka je kai zamna kai ta daka telan kar ka manta telan nayi kai kana salati ga manzon Allah kana la ilaha illallah wa la sharika la kana azkar ne dan ka samu karibace wannan daren mai albarka ina fatan mun gane roƙon da muke ma Allah madaukakin sarki da abin da muka karanta tun farkon Ramadan ya zuwa yau Allah ya mana sakayya ta alkhairi da shi ba a rasa kurakurai da makamantan su dan adam ajizi ne ba mu da ƙwararren sani muna da ragowa kuskuren mu da muka yi ciki Allah ya yafe mana bukatocin mana alkhairi ya Allah ka biya mana ya Allah muna tawassuli da sunayenka kyawawa da sahobanka masu kamala da yadda muka daure muka zauna muka karanta muka shurara ya Allah muna tawassuli da wanga ayyukan na alkhairi ka biya mana bukatocin mu na alkhairi duk wanda ke cikin wani kangi da damuwa Allah ka fitar da shi duk wanda ke cikin wata rashin lafiya da tashin hankali Allah ya yaye masa bayan Allah da suka hadu da hadari kwanakin ga na iko da aka kashe da wanda suka rasa dukiyoyinsu ya Allah wanda suka mutun Allah ka rahamshe su ka shi kansu ka kare masu zauwa nan gaba wanda aka amshe ma dukiyarsu Allah ka maye musu da mafi alkhairi da abin da aka amshe musu wanda ko ba amshe musu ba Allah ka tsare musu dukiyarsu ka tsare musu jinukansu da rayukansu ya Allah duk wata mai bukata alkhairi Allah anan ka santa ka biya mishi bukatar shi ta alkhairi marasa lahiyar mu Allah ka ba su lafiya yan kasuwan mu masu tashi dare da rana suna neman halaliyar su ya Allah ka ba su kuɗi ka sa alkhairi cikin dukiyar da zaka ba su ya Allah mata da ke cikin gida suna ɗawainiya ta aikace-aikacen iyalansu da makamantansu Allah ka ba su alkhairin aikin da suke yi ka fore musu hakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين